أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ولا هول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من يمن يم مسوى النبي صلى الله عليه وسلم wanda za su bi mu direct kai tsaye a wannan program da za mu yi wanda za mu yi shi a mazaunin barikatul inzar wato barikatul inzar zai zamanto kamar wata wato tsawa ko ƙaraurawa ne na gargaɗi da kuma wato bayyana takaici da jin haushi kan takalluf na waɗansu ɓangare daga cikin al'umman manzala sallallahu alaihi wasallam da suka samu dangane da abin da yake an ce wai wanda yake yana da gida na gilas bai kamata ya ce ya dubi mai gidan duwatsu ya ce a yi wasan jifa ba abu ne wanda yana nan a gidansu to amma son zuciya sai ya sa suka danne na gidansu kuma suke neman su je su tono na gidan wasu a takaice kan na cika ko da surutu maganar da nake so za mu tattauna a nan shine kadiya ce wanda kwanan nan ta shahara a saha ta social media dangane da janabin maulan mushe tsaro usman bauchi allah ya kara mai yawan rai da tsawon lafiya wato dangane da batun da ya yi na cewa an samu aljanu biliyan uku wato miliyan dubu uku wanda suka shiga cikin ɗariƙar shehu tijjani tare da muƙaddamai a cikinsu da sauransu wannan abu sai ya zama na abin takaici wanda suka fito suke inkarin wannan abin ba atheist ba ne ba mai suna john ba ba mai suna kiristofa ba a'a waɗansu mutane wanda suke iddi'a'in bin annabi sallallahu alaihi wasallam da alƙur'anin da annabi ya zo da shi da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to abinda bamu sani ba menene hikiman inkarin su suna inkari ne saboda kasantuwan babu aljanin ko suna inkari ne ba a saduwa tsakanin duniyan aljanu da duniyan mutane ko suna inkari ne wanda Allah ya yi mai haka ɗin bai kai Allah ya yi mai haka ba amma suna itikadin cewa misali wani malamin su ibnu taymiya zai iya haduwa da aljani ya karba daga gare shi su tattauna da aljani wani malamin su bimba zai iya haduwa da aljani su tattauna da aljani mamudu gumi zai iya haduwa da aljani irin waɗannan abubuwan in ka kalla sai ka ga ga abu a gidan mutum amma saboda jahilci da son zuciya da ɓararriyar ƙwaƙwalwa waɗanda malam abin in ka ji kawai sai ka kalle su kai dariya wani mutum mai zubin dolaye kawai ya fito yana maganganu ka rasa me yake so ya faɗa to alhamdulillahi mu mun riga mun sani tun daga kan shugabanmu jagoranmu sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi mai tamkini ya bashi wato alaƙa ƙarfafa mai ƙarfi tsakaninsa da duniyar aljanu manzalla sallallahu alaihi wasallam yana iya ganin aljanu sallallahu alaihi wasallam yayi magana da su su karɓi musulunci alqur'ani ya tabbatar da haka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da samuwa alaka mai ƙarfi tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da duniyar aljanu sunna ta tabbatar da samun alaka mai ƙarfi tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma duniyan aljanu kai bil akhasi yan uwa maganar da yake akwai ba abu ne wanda yake mustahili ba alaƙa tsakanin duniyar ɗan adam ɗan adam ya yi alaƙa da mala'ika abu ne mai yiwuwa ba aljani ba na sama da aljani mala'ika kuma ƙofa ce da take mutaha maftuha likulli wahidin minna kowa Allah zai iya mai wannan karamcin matukar yayi abin da ya cancanta haka din ya bi Allah ya kama wannan hanyar wilayar Allah zai iya mai haka domin haka za ku ga Allah yana faɗa mana ci alqur'ani bismillahir rahmanir rahim wa isarafna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu ku duba abin da Allah yake faɗa lokacin da muka juyo da wasu aljanun mutane muka turo maka wasu gungu jama'a na aljanu suka zo suna sauraron alkur'ani daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falan ma qudiya wallau ila qaumihim munzirin annabi ya gama musu karatu sai kuma aljanun nan gaba daya Allah bai faɗa adadin su ba sai suka juya suka tafi wajen mutanen su suna yi wa mutanen su gargadi da abin da suka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa ya qaumana inna samina kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima ma bayna yadayhi yahdi ila al-haqq wa ila tariqin mustaqim wannan shine alqur'ani sannan annabi Sulaiman wanda bai kai annabi ba bisa ijma'i shi ya zama na Allah ya bashi tasarrufi yana juya aljanu yanda ya ga dama to idan wannan abin كل ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي da haka ba abin inkari bane matsala ce kwaya daya ba ce sai ka yadda ba na yadda ban yadda ba shikenan kalas amma ka kore babu to ka zama kuntukurumin bakin cikakken number one din jahili wanda a duniyar jahilai Allah bai taba jahili irin ka ba wanda zai kore wannan abin to sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-Imam Tirmidhi ya kawo hadisi daga Jabir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara wasu jama'an aljanu yana karanta musu suratul Rahman lokacin da yazo kuma isnadi hasani haka al-Imam Tirmidhi ya fitar da wannan hadisin da yazo fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban sai yake cewa sahabban sa annabi yace ba za ku faɗi irin abin da ƴan uwanku aljanu suke faɗa ba suke cewa mu ba za mu ƙaryata ni'imar Allah akan mu ba to alaka tsakanin duniyar aljanu da mutane wannan abu ne wanda yake sananne kuma bil akhas bil akhas a yau waɗanda suke fitowa jahilan da suke wa sheda Usman Bauchi inkarin cewa wannan magana na aljanu din yau duniya ta sani sun fi kowa alaka da aljanu kai tsaye wani tsohon kuntukurmin basalafe ne wanda ya kurɓi giya ta ƙin annabi da alal baiti da bayin Allah zaka gan shi ya zo ya tara mace kawai yana tattofe ta da yawu yana rirrike ta wai yana mata ruqiya wai suna magana da aljanu shi ma bimbazu bimbazu haka ya kawo haka ya kawo aka kawo shi yace yayi magana da aljani aljanin kuma ya karɓi musulunci a wajen shi yau zaka ga duk duniya kowa ya sani ba masu da'awar ruƙiya da'awar magana da aljani irin izala suna shigowa ɗakin kawai za a yi ruƙiya a cire hotuna a cire kaza a cire kaza malam za ka fita ko ba za ka fita ba ana magana da aljani to abinda muke so ga malamai suna nan za su yi jawabi a takaice matsaloli na ilimi akwai matsalolin da mun saba dariƙa muna ganin kaza izala suna ganin kaza amma abu ne wanda suke na ilimi da Allah idan wannan za a yi shi za a tattauna amma ba irin wannan abu na dariya wani jahili ka ga wani tsoho wani yaro wani dakiki wani balidi kowa ya fito kawai shi matsalarsa aljani kuma duk ga gidajen kunan ku kuka fi kowa alaka da aljani to ala iyalin yan uwa karatun da zamu yi yanzu ba za mu ba su hujja direct kai tsaye ba amma sunan karatun barikatul inzar idan mutum ya ci gaba da wannan muka sako ibn taymiya a gaba to duk abin da suka ji akan ibn taymiya su suka jawo kuma ba wata matsala ba akan matsalan aljanin za mu dora muku dan za mu dora yatsan ku akan babban karatun da za ku yi za ku sha mamaki to amma layi yarin kan na cika ku da surutu muna tare da yan uwana a dama na ga Saidi Muhammad Nasir hagu gare ni ga Saidi Junaid Abubakar wanda kowanne yana dauke da wani tsaraba da za mu ɗan haska wa mutane fitila akan wannan in ka sani ka ƙara sani in baka sani baka sani yanzu domin kar ka je ka halaka ka halakar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bismillah shi ne
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu
da farko kamar yadda Sheikh Muhammad Abul Fati ya yi takdim na wannan zama da za a yi ko wannan zama da yanzu haka yake gudana kazalika ga saidi muhammad nasir yana gefe guda wannan wani zama ne da insha Allahu wanda yake neman gaskiya Allah ubangiji zai haskaka masa saboda mutanen ko da yaushe suna neman wani ɗan lungu ne da da su fake da wannan lungun su yi ruwan wuta akan waliyan Allah su yi rashin mutunci da rashin girmamawa da kuma wato sharri da kage ga waliyan Allah idan ba mu manta ba da mu ga daga cikin abubuwansu wani lokacin har da ga suna karyata karaman waliyai ma duk ba don wani abu bane domin in aka ce wani na da karama sai su ce shehi mai karaman gudu ko ko mai karaman kaza ko ko mai karaman kaza alhali batun karama tabbataccen abu ne a cikin alkur'ani tabbataccen abu ne a cikin hadisan manzan Allah amma sai su karkata kwakwalwan jahilai sai su ɗauko wani abu mumkin da zai yi wato a addinance zai yi kuma addini bai haramta shi ba sai su haɗa abun kokowa da kwakwalwan jahilai wanda ba su je sun yi karatu ba shikenan sai kaga ana zagin bayan Allah ana cin mutuncin bayan Allah to kaman matsalan da yanzu Shehu Abdul Fati ya mana shimfiɗa a kai dangane da maganan da maulana sheikh zahir usman bauchi yi na cewa da akwai aljanu mabiya ɗarikan tijjaniya wanda suka kai biliyan biliyan uku sannan akwai mukaddamai wanda suka kai miliyan ɗari biyu to sai wasu suka mai da wannan abun wata udhuka wata abu na izgili wanda wato ina ganin wai har wani wanda bai san wani mai kokarin ya sharri ma bayan Allah wai yake cewa wai neman kuɗi ake yi da wannan to Allah dan uwa baka san waye shehi ba duk wani abin da shehi Allah yake shimfiɗa ma wani na alkhairi da baiwa da falala Allah ya shimfiɗa ma shehi radiyallahu anhu kuma Allah ya tara masa Allah ya kara masa lafiya to ni abin da zan fara kawowa Sheikh Abdul Fati daidai abin magana ya koma gurin Sayyidi Muhammad Nasir shine kamar yadda kai shimfiɗa babu wani abu da ya zo a addini wanda ya ce babu haɗuwa tsakanin mutum da aljani hasali ma annabi an turo shi ne zuwa ga mutane da aljanu wanda akwai sura guda cikin alkur'ani suratul jinni kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal ulama warasatul anbiya malamai magada annabawa to idan malaman nan ba su nan su wane ne da su ci gaba da aikin da manzan Allah yake in annabawa ba su nan manzan Allah baya nan su waye da su ci gaba da aikin isar da saƙon manzan Allah zuwa ga ma'asharul jinni tunda Allah ya fifita ɗan adam akan aljani ko ba haka ba to ala ayyi halin mutum ɗin nan ɗan adam shine za'im wanda zai na da awama aljanu ɗin to tun da kamar yadda ka faɗa mana shi abul fati kullu ma jaza an yakuna karamatan a mu'jizatan li nabiyyin jaza an yakuna karamatan li wali duk abin da zai iya zama wa mu'jiza ga annabi to zai iya zama wa karama ga wali to karar dai mun san yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi nan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yayi da awama aljanu wanda sura guda yana faɗa mana qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni wanda suran dai gaba ɗaya tana magana ne akan akan wato aljanu yanda suka ji wa'azi suka ji maganganun alqur'ani ya ratsa musu zuciya wanda kuma kamar yadda na faɗa mana a baya annabi an turo shi ne zuwa ga mutane da aljanu muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urubin wa min ajamin da larabawa da wanda ba larabawa ba dukka annabi sallallahu alaihi wasallama yana shugabantar su bayan manzon Allah ya yi wafati har yanzu jagororin musulunci sun ci gaba wanda Allah ubangiji ya musu taskiri na gado na gadon kujeran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ubangiji ya musu wannan bude kofa din kuma wani abin da waɗancan ba su sani ba suke ta ƙoƙarin sai sun kawo husuma a cikin al'umma sun jefi bari'i da abin da Allah Ubangiji ya tabbatar a alkur'ani ai ba ma waliyi ba ba ma malami ba boka ma yana iya mu'amala da aljani ya ɗaura shi akan abin da yake so na tsaface-tsaface da tsibbace-tsibbace ga aya Allah yana faɗa mana wattaba uma ta tuli shayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتألمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون كبيوانا آية الله ياتي waɗannan shaidanu akan koyi wa ya ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi sukan koyar da yanda za a saka karfa tsakanin mace da namiji yanda da a raba tsakanin masoya Allah ya ce kuma mutum ya kwantar da hankalinsa ba za su iya masa komai ba wa ma hum bidarrina bihi min adin illa bi iznillah ba za su iya cutan kowa ba sai da izinin Allah to shedani ma boka dan bori dan tsubbu yana iya mu'amala da aljani to ina ga malami waliyi magajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan dai har boka ɗan tsubbu dai ɗaura aljani akan abubuwa na sharri da makirci da raba tsakanin masoya to lallai Allah ya fitar da wasu cikin al'umman manzon Allah wanda da su shiryar da aljanu zuwa ga hanya madaidaiciya wannan kuma abu ne sarihi su ma sun sani sarai amma sukan maida abun wato wani abu domin su canja shi a kwakwalen jahilai wanda ba su yi karatu ba to mu muna kira ga ɓangarori duka mu muna buƙatan insaf ne adalci ko a ɓangaren izala kake ka saurari wannan magana da kunnen adalci ga jawabin da shi abul fatti ya yi waɗanda suka yi suke rigima da cewa babu ittisal ko kudan shehi ya ce akwai aljanu 'yan tijjaniya wannan abin ya zama rudu su suka fi kowa magana da aljanu da a yi rukiya wa mace tana ce ni ne wani ni ne wance a rirrike ta bayan wannan rukiyan ma da suke kwata-kwata babu nasi ko ɗaya daga alkur'ani ko sunan manzan Allah da ya tabbatar da waida a kama mace ana mata rukiya tana a zazzala tana shure-shure babu wannan a sunan manzan Allah rukiya shine tofi rukiya shine mutum in ya zo ka karanta wani abu ka tofa masa amma wai har ana magana da aljani ka faɗa mana wanda annabi ya taɓa masa rukiya Har a waya.
har a waya har a waya ko ba haka ba Su na larabawa a waya.
har a waya aljani ya kira.
kuma daga bayan kira haka wani abun da zai baka mamaki sai suka sauya irin abubuwan da bokaye suke yi na tsibbace-tsibbace da wani abu wai sunansa islamic medicine Kwarai da gaske.
shaki shafa ka gane A tofa, mace yara, ta a zo tofi, sai a yara ce ishirin.
mata ta malaman da suke irin wato malaman da suke rubuta ayoyin qur'ani su ba wa mutum sai aka janye mutane daga gurinsu sai ka zo sai a baka wani abubuwa a ce ki shafa a'a akwai wani abu sunansa meye sunansa ka ji wasu sunaye wanda aka kirkire su domin damfara da fawannan to ya kamata mutane ku saka tunani cikin kwakwalwanku kar kuna taimaka ma eh, eh, eh, yan yan baranda yan ciwaciwan addini suna wasa da kwakwalwanku su mai da ku wani buri a akan hannunsu sai yanda suka sai sai yanda suka yi da ku shi abul fati ya faɗa mana suna ruqiyya suna magana da aljanu na faɗa mana Allah ubangiji ya tabbatar a alkur'ani akwai aljanun da suke mu'amala da bokaye suna kawo musu abubuwa na tsibbace-tsibbace suna isti'ana da su wajen abubuwa to dan Allah ina laifin waliyin Allah idan ma kai baka yadda waliyin bane kaddara shi shi ordinary mutum ne ya ce maka yayi magana da aljani to tambayin da zamu maka kana musawa akwai aljanin ne baka yadda cewa da akwai aljanu bane na farko kenan na biyu a'a babu ittisal tsakanin mutum da aljani na biyu kenan na uku waye ya ce maka babu alaka tsakanin mutum da aljani sabila da idan da ka ruguje maganar shehi to sai ka ruguje cewa manzon Allah fa bai taba mu'amala da wani aljani ba sai ka ruguje wannan ba wani aljanin da gashi nan kuma an faɗa mana manzon Allah ya je da awama aljanu da sahabinsa Abdullahi ibn Mas'udin ya zana wani da'ira ya ce Abdullahi ibn Mas'ud gashi nan dai duka malamai za su karanta muku aljanu tsaban kallon manzon Allah da jamalan manzon Allah Abdullahi ibn Mas'ud ya ce rikicewa suka yi suna faɗowa akan junansu saboda sun ga kyakkyawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam saboda haka ni ina ganin Sheikh Abul Fathi wannan bai ma kai mu jingina shi da mai ma'ana ma jaza an yakuna mu'jizatan li nabiyyin jaza an yakuna karamatan li waliyyin ba wannan ko ba a babin karama ba zaka iya alaka da aljani ko ba a babin karama ba a babin istidraji zaka iya mu'amala da aljani Mm, Ina ganin suna nufin kasan akwai wani malamin su da aka samu a Sokoto na'am wanda zai yi wa wata rukiya ya ce aljanin yana ganin tana so ya kawo mata su dai su ne su su yi bacci tare to, to, ko tana so to ya ka kawo gani mata shirin.
ka gani yanzu misali irin waɗannan abubuwa na ban Bidiyo mamaki yana nan wallahi.
irin abubuwa na ban mamaki nan a sakkwato aka kama wani gi- wani wani garnakakin malamin wahabiyya ya je a maganan wannan rukiyan ya je kuma eh, eh, abin da ya faru subhanallahi ba a san faɗan wannan abu. ga hoto na duk duniya sun sani a gurin rukiya yau idan da mu muke rukiya da mun shiga uku kafin ka ga malami ɗaya yana ruƙiya a ɗariƙa to sai ka ga 'yan salafiya dubu suna ruƙiya kuma sai su zo suna taiwa mutane kuna kuma sai suna maka kurarin bid'a a ina manzon Allah ya taɓa kiran aljani aljani yana magana to ni bana zan da cika ku da surutu nan ga malamai nan za su daɗa mana shimfiɗa akan wannan wannan dai kawai wato hankalin mutane ne ake son a saka shi cikin kwalba ana musu wasa da hankalinsu ana raina musu hankali abin da zai baka mamaki akwai wani fitsararre m- ɗan ciwaciwan addini wanda tsaban sharri ka san manzon Allah ya ce iza tamma fujurul abdi malaka ainihi fa baka bihi ma haisu sha'a idan mutum ya cika fajiri to zai iya mallakan idansa kuna zaune da shi kawai lafiya kalau ba abin da ya same shi na bakin ciki babu wani abu na ma'asat ko malhat da ya shigo masa kawai sai kaga ya- ya sheke maka da kuka to akwai wani dan ciwaciwan addini wanda kawai in ya kira kuka kawai yanzu da ka ga tana zuwa sharararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararara wai shine wai yake cewa wai wai yake magana wai akan wai an tsufa waye waye yana wani harbin zana to yanzu irin ku irin ku har kuna da abin da za ku faɗa ma duniya in kuna da kunya har za ku ce ma wani yana son duniya lokacin da kuka sayar da addinin ku akan duniya kuka sai da imanin ku akan duniya hawayen da yafi komai tsada wanda ma Allah ya kamata ka zubar da hawayen ka ka sayar da shi akan duniya kai ne kuma da ka zo kana maganan wai wani dan ciwaciyan addini ne hashin lillahi Allah ubangiji ya tsare mu a shau Muhammad Nasir ah, yan uwa suna sauraron ka dada musu wato ka dada fito musu da bayanai akan wannan maudu'i maudu'i mai daɗin gaske wanda mu da mu da ba mu ma so mu yi magana akan wannan ba to amma akwai yara ne wanda ana raina musu hankali ka gane ko ana raina musu hankali sai muka ce bari mu yi magana wannan ko ba aya da hadisi da a daki kwakwalwanka sai ka zauna da- da gindin kan faɗa maka ko ba aya da hadisi amma ga Sheikh Muhammad Nasir zai kara mana wani shimfiɗa tafaddal mashkuran
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه حق قدره ومقداره العظيم وبعد آه، شك أبو الفتي يا yi jawabi wanda a fatiha ce da yayi to dama an san fatiha ita ce ummul kitab kusan daga mabudi akan gane cewa ga ƙarshe wai albidaya hiyar nihaya sannan ga shek junaid ya zo ya ƙara nurun ala nurin dan jawabansa har sai na ji kamar ya yi talkisin kamar ya yi iskaliyar tattaunawar da zami gaba ɗaya ya yi wasu tambayoyi wanda sai nake ga gaba ɗaya gina wannan zancen ɗaya daga cikin amsan in mutum ya amsa to an gama magana maganar na farko da ya kawo cewa wanda suke yawan magana akan wannan magana da aka da shine maudu'inmu da muke so mu tattauna shin na farko sun gamsu da cewa akwai aljan yana nan sannan na biyu sun yarda aljani yana iya alaka da ɗan adam ana iya mu'amala tsakanin aljan da mutum to akwai tambaya na uku wanda ina kamar ansa tana cikinsa wanda shine shin aljanu a cikinsu akwai musulmi ko ko a cikinsu akwai kirista ko shin aljanu kawai duk in an ce aljani yana nufin shaidan ne domin da yawa su su da sun ji an ce aljani abinda suke ɗauka bokanci da an ce wani yana tare da aljani sai ka ji sun ce boka ne dan akwai wanda a nake saurara miskini gashi dai kamar malami hatta yana da abin karanta alkur'ani amma bai iya bambance mu'amala da aljan a matsayin shiryarwa da kira zuwa ga Allah da mu'amala da aljan a matsayin bokanci wanda duk matsalar da ke ka irin wannan na farko shine jahilci wanda kamar yadda yanzu Sheikh Junaid ya gama jawabi wannan maudu'i ne wadda tun ran da muka ji ta mu dariya muka dinga yi to amma abin mamaki sai ɗaya daga cikin wa'inda suke su gaskiya Allah ya sani kowa ya san su ba fannin ilimi suka shahara ba fanni ne na zage-zage da cin mutuncin manyan bayin Allah da su zagi bayin Allah a basu kuɗi wanda suka ce in aka tattauna aka kawo sulhu tsakanin musulmai su an cuce su don an barar da sana'arsu haka za ka gani in ba a fannin fanni na jayayya da hayaniya kawai da zage-zage ba jayayya ta magana da ilimi dai babu shi to shine na ji ya ɗauko wannan jawabai wanda a irin maganganun su da kamar suna rushe kawai babu aljan sannan kuma duk wanda gan shi da aljanni boka ne da makamantansu to a ɗan farkon bayanin da zan yi nima ɗan takaice saboda jawaban da suka gabata za mu iya cewa an yi closing an gama magana to amma abu na farko yan uwa yana da kyau mu ƙara sani cewa aljanu tabbatuwar samuwarsu ijma'in musulmi cewa akwai aljani wanda ya karyata ya karyata nassin alkur'ani kamar yadda sun inganta daga cikin suratul hijr suratul hajari ko kuma suratul hijri ubangiji yana gaya mana cewa walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum ubangiji yana cewa ya halicci mutum daga laka wanda yake busasshen laka sannan kuma ya ce ya halicci aljanu daga wuta wanda yake ko kuma ka ce zafi na rana wanda yana iya faruwa ana cewa annaru samum yana zuwa samum yana zuwa billaili yana zuwa bin nahari wani irin zafi da zaka ji iska ya ɗauke to ubangiji sai ya kwatanta aljanu da wannan Allah ya ƙara bayani a cikin suratul Rahman Ar-Rahman allama al-Qur'an khalaqal insan wanda har karshe ubangiji bayan ya faɗi khalaqal insana min salsalin kal fakhar sai ya ce wa khalaqal janna min marjin min nar bayan ubangiji ya tabbatar da halittan dan adam da da wannan laka bakin laka sannan sai ya tabbatar kuma da halittan aljani da wuta wanda ke cuɗanyayyar wuta da zafi ubangiji ya kara tabbatar mana a cikin suratul nasi min aljannati wan nas da wasu surori daban-daban wanda wannan ijma'in musulmi duk wanda yawware illa iblisa kana min aljinni fa fasaka an amri rabbih in mun koma suratul arafi wasu surori daban-daban zamu ga Allah yana tabbatar mana da samuwar shedan da aljannu to amma abin da yake anan shine shin abin da yake almutabadir ila zihin da yawansu wanda ba su san karatu ba wanda su an ɗaura lambansu akan cewa da an ce aljani duk mai mu'amala da aljani boka ne kawai saboda wannan aka zo aka ruɗe su aka kaɗa kansu sannan kuma aka zo da rigan aljanun ake cin kuɗi da aljanu ɗin to wannan yake so da kyau ‘yan uwa mu fahimta aljani ba kowane aljani ba ne mu'amala da shi yake ishara ko kuma yake miƙa mutum zuwa ga bokanci kamar yadda alkur'ani ya tabbatar mana cewa aljanu a cikinsu akwai wa'inda suna nan nagari akwai wa'inda su kuma suna nan ba nagari bane akwai wa'inda suna nan kafiran aljanu ne akwai wanda ba kafiran aljanu bane daga cikin ayoyin da Allah subhanahu wataala yake tabbatar mana da bakin da fadin aljanu a cikin suratul jinni Allah yana gaya mana wa anna minna salihuna wa minna duna dhalik kunna tara'ika qidada wa anna minna almuslimuna wa minna alqasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada su aljanna da kansu suka ce a cikin mu akwai mutane nagari sannan akwai wa'inda suke mutanen banza akwai masu adalci akwai wanda suke azzalimai sannan Allah da kansa yana gaya mana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mun koma suratul zariyati Allah ya ce ba mu halicci mutum da aljan ba sai dan su bauta mun to ashe da mutum da aljan dukkanin mu yanda ake samun waliyai a cikin mutane ana samun waliyai a cikin aljanu kamar yadda ake samun kafirai a cikin aljanu ana samun kafirai a cikin mutane to haka ake samun muminai a cikin aljanu kuma a samu muminai a cikin mutane wannan idan mu koma ga alkur'ani yana tabbatar mana da bayanin kafiransu idan mun koma suratul kahfi da suratul a'raf idan muka dauki aya na suratul kahfi Allah yana ce mana wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaka an amri rabbih afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi'sa lil zalimin badala nan a cikin suratul suratul kahfi ubangiji da nassin qur'ani karara Allah yana tabbatar mana daga kafirai a cikin aljanu sannan mun koma cikin suratul arafi Allah yana gaya mana ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا ادم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين har izuwa karshe wanda yake cewa khalaqtahu min narin wa khalaqtani min ay khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin yana tabbatar da cewa nan akwai kafiran aljanu to musulman aljanu wanda yake a takaice idan muka koma suratul hakafi kaman ayoyi da shu'ab al-fatih ya fara bude mana da su zamu ji Allah yana gaya mana wa israfna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana bayan sun zo sun ji alqur'ani sai suka zamo sahabban annabi hasali idan mutum ya koma littattafai na ilimin hadisi akwai ruwayoyi da aka samu daga aljanu har yasa al-hafiz ibnu hajar al-asqalani a cikin al-isaba fi tamyiz sahaba ya kawo tarjaman wani daga cikin sahabi aljani wanda yana da ruwaya na hadisi wanda ana ce mishi rauba to wayannan suna nan a cikin aljanu wanda ana samun su nagari Allah yana gaya mana cewa wa anna lamma samina al-huda amanna bihi ashe aljanu akwai wanda suke nagari to a takeice anan idan muka duba yan uwa ba daga kawai kaji an ce an yi mu'amala da aljanu ko kuma shehi ya yi bayanin wani aljani ya yi mu'amala da shi ko ya ba da hikaya daga aljani sai ka ɗauki bayanin ka fassara ta ta hanyar bokaye ba to idan ka ɗauki wannan nuni yake da cewa wannan zuban jahilcin mutum madararta take bayyana kamar yadda wa'inna wanda suka nuna kamar su malamai ne a rigan jahilci a rigan malamai amma jahilai suka zo suka mai da cewa kawai da kun ji wannan shi faɗa wannan shi ya fara bokanci ana neman kuɗi ma'ana shine nafs bizzat abin da suke nufi su faɗa cikin zantan su Allah ya sauke Allah ya tsare mu na san akwai ƙarin jawabi daga wajen Shu'abul Fati zai ci gaba da mana kafin nan mu zo magana da ƙarshe Assalamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh yan wani abin da zan mai da hankali a kai a nan a taƙaice shi ne nake so zan yi magana Allah ya saka sho junai da sho muhammad nasir da alkhairi amma yana da kyau mutane idan wala ta kafa malai salaka bihi ilm duk abin da ba eh, duk abin da baka da ilimin sa kar ka yi gaggawa ka je ka fara magana a kansa ka afka mai domin abin da ya sa ni wannan maganan maganan mutane biyu na gani daga ciki akwai wannan saurayin nan kabiru gwambi akwai shi sannan akwai yaran nan na kaduna yusufu to wannan abubuwan da suka yi sun yi waɗansu maganganu wanda na ji tausayinsu kwarai da gaske ok akwai kuma akwai akwai honorable honorable wanda shi honorable shi an riga an rufe shafinsa domin ya faɗi waɗansu abubuwan ya ce yana yarinta ne yake yin su to ba mu sani ba wannan shi ma yarintan ne wanda an yi shi a 90s yanzu aka dawo mana da shi kamar yadda aka yi bayanin su Usama bin Laden aka goya musu baya aka nuna jinjina da aikin da suke yi na jihadi Allah ya ba mu dama mu je America mu yi jihadi da sauransu da waɗansu abubuwa waɗancan yarintan da aka yi kuma shi ake so a dawo mana da shi a wannan kujerar shine ba mu sani ba to amma ala halin dangane da waɗannan mutane biyu da na gaya musu aljani idan ka lura ba shi ba mala'ika wanda ya fi aljani halal ne mutum mumini ya iya saduwa da mala'ika domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a cikin hadisi wanda sayyidina Hanzala sakataren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun haɗu da sayyidina Abubakar ya koka mai halin da yake samun rauni na rashin imani wani lokaci ya samu da'afi a cikin imani sayyidina Abubakar ya ce to ai mu ma mukan samu haka wani lokaci suka tafi gurin Annabi manzo Allah me yace musu law annakum tadumuna alal hali alladhi kuntum alayhi indi lasaf wa fi dhikri lasafahatkumul malaikatu ala furushikum da za ku zauna a irin halin da kuke samun kanku a wajena na samun nutsuwa da yaƙini da idmi inani in kun je gida haka za ku kasance kuma ku dawwama cikin zikiri manzo Allah ya ce da mala'iku za su zo suna kana kwance akan gadonka mala'ika zai zo assalamu alaikum ya gaisa da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wannan ga mala'iku an samu wanda suka yi mu'amala da waɗanda suke na mutane na banu Isra'ila wanda zaka gansu mala'iku sun zo sun yi musu magana ba ɗaya ba ba biyu ba ga hadisin Hudhair wanda yana zaune sahabin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana karatu mala'iku suka dinga sakowa ya kwashe ɗansa saboda jin daɗin murya sai ya shiga gida washe gari manzo Allah ya ce mai mala'iku ne da ka ci gaba da karatu da sun zo sun ganka to wannan ana maganar duniyar da tafi duniyar aljanu su ne duniyan mala'iku.
Alaminmu da su ba ɗaya bane.
Wanda alaminmu da su ba ɗaya bane, amma aljanu muna cikin alami ɗaya ne, gaba ɗaya da mu da su. Amma mala'ika in ka ga ya zo alaminka to wani bukata ce ta kawo shi baƙo ne, amma ba alam ɗinsa ba ne. To amma ana samun channel tsakaninmu da mala'ika, to ya ba za a samu channel tsakaninmu da aljani ba. Sannan kuma yau da ce izala duk abin da ake yi ɗin nan. ba sa fitowa su ce suna magana da aljanu sun fi kowa magana da aljanu kullum mu ne lurkiya mu ne kaza mu ne kaza malaman su suna nan sun yi magana ba ɗaya ba ba biyu ba yanzu a gurguje yan uwa akwai wani bidiyo dan Allah da nake son sai Imam Nasir ayi min hakuri in danna wa mutane domin su ji a mene a Ibn Usaimin me Usaimin yake faɗa dangane da ta'amuli da aljani kafin wannan bari ku ji muryar ɗaya daga cikin a wani mutumin su mai suna Usmanul Khamis malamin su ne babba duk wani kartagin basalafi ya san Usmanul Khamis to bari ku ji me yake faɗa dangane da ta'ammuli da aljini yan uwa bari ku ji me yake faɗa dangane da bari mu ji me magana maganan bimbaz bimbaz bari ku ji درس الانس والجن هو صحيح ترى مو بس شيخنا حتى انا ترى لان الجن كل واحد فيكم معاه جني الحين فالجن يحضرون لكننا لا نراهم كل انسان معه قرين كلنا الان كل واحد معاه جن يعني معاه القرين فقضيه حضور الجن للمجال هذا غير طبعا الجن الذين هم مسلمون وياتون يحضرون الدروس وهذا وهذا امر طبيعي جدا يعني كما انت يعني تحضر الدرس الان جئت هنا كذلك في جن ايضا حريصون على الخير يحضرون الدروس هذا بشكل عام على الجميع لكن قضية الشيخ عبد العزيز بالذات لا ليس هو بالذات كل يعني هذه مجالس الذكر تحضرها الملائكة ويحضرها الإنس ويحضرها الجن ما في مشكلة إن شاء الله تعالى shi ya mai da al'amarin ma hayyin jiddan ya gwada ba ma wai malami ba ma a kai ma dole ma kawai kana da aljani yadda zaka ji ya ce kadiyar a ce aljanu su halarci majalisin wani malami ma ya ce wannan abu ne ɗabi'i sosai sun halarci majalis shi ma ya ce aljanu suna halartar majalisinsa za su zo zai yi karatu su halatta bimba zai yi karatu su halatta aljanu kuma bai faɗa da diba a tiriliyan ne ko jiliyas Allahu alamu shi dai ya ce aljanu suna halatta ya ce kuma wannan abu ne ɗabi'i jiddan eh kwarai da gaske abu ne ɗabi'i jiddan haka ya faɗa aljanu suna halattar darasin malaman izala wannan wani kartagi ne daga cikin malaman su da kuka ji muryarsa anan ya ce aljanu suna halattar darussan sa aljanu suna halattar darussan bibbas kai ba aljanu ba ma mala'iku ma suna halattar darussan su mala'iku mala'iku to kai yanzu fi sabilillahi wa rasulihi dan ibnu taymiya aljani salacci darasansa bin baz aljani salacci darasansa ba laifi uthayminu aljani salacci darasansa ba laifi su yi ta'ammuli da aljani a samu wani kartagin katan dan izala ba wabiye a sakkwato ya je yayi zina da matan mutane saboda yana mata ƙaryan zai aljanu za su ɗauko su ne su kawo mata duka waɗannan aljanu salacci darasansa kabiru gombe aljani salacci darasansa a kaduna da tafsirinsa da komai Allah sarki wanda bayi da yanci ya ce yana alaka da aljanu shine sheda Usman Bauchi Maulana sheda Usman Bauchi shi bayi da wannan yancin to kun ga wannan akwai son zuciya wannan malami na ɗaya kenan a gurguje duk da muna tare da Shoji ne da yayi min afuwa in sa in sa muryan shi ɗayan kartagin Usaiminu domin su ji me yake faɗa shi ma dangane da abin da ya shafi aljanu ga abin da Usaimin yake faɗa shin an tambaye Usaimin za ka iya mutum zai iya ta'ammuli da aljani ga abin da Usaimin yake faɗa.
بس ما حكم الاتيان الى من له عنده جن يعالج الناس عن طريق جن اخر مسلم وبالطريق الشيخ الامسي يعرف كلام الجن ياخذ بعض النقود يعالجون هذا المريض
اولا من هذا الجني المسلم؟ هل اعلن اسلامه عند كاتب العدل؟
بينهم يقول انه المسلم ولكن لا يعرف هذا الجن من من يقول مسلم؟ المنافقون يقولون مسلمون وهم اكفر عباد الله. إلا إذا جاء المسلم وجاء عند كاتب العدل الإنس نعم وقال المسلم وعسى أن نقبل طيب الشيخ هذا الشيخ يقول انه يعرف انه هو مسلم وزميله هذا الشيخ الانسي طيب أميرهم تحت وزارة الداخلية ولا إيه؟ والله يعني مسائل الدين حقيقة الإنسان يقف يعني متحير لكن لا شك ان اذا علمنا ان هذا الجن مسلم وانه يعين اخاه مسلم في غير محرم ان هذا جائز لان استعانه الانسان بالجن المسلم كاستعانه بالانس المسلم اذا كان لا يستعين به على شيء محرم يعني ما يقول تعال انا ابغض فلان روح احرق ثياب ثياب احرق بيته اذا كان ما يقول مثل هذا
yan uwa maganarsa tana da yawa kan na tsawaita amma dai kun ji muhalli shahid shine ya ce an alaka da aljani musulmi wannan ja'izi ne to kuma shaidi ya ce aljanin nan sun shiga dai ba yana maganan aljanin nan kiristoci ba ne yana maganan aljanu ne musulmai wanda sun kai mukamul ihsani ma sun shiga cikin ɗarikar tijaniya to ban gane hikimar da ku izala yanda ba ku da mutunci da rashin kunya ta yanda zai yi malaman ku su mu'amala da aljanu su fito suna raina wa mutane hankali bin bazo har ya fito yana cewa ya musuluntar da wasu aljanu kawai shi kuma shi ya ce wasu sun shiga ɗarika ku fito ku ce ba ku isa ba ba ukum tajurru wa ba ghairukum la tajur wannan me haka fa'ilukum marfu wa fa'ilu ghairukum majrur kaga wanda ya zama rainin hankali da izala suke wa mutum sannan daga ƙarshe maganar da zan yi a minti ɗaya in mika sho Junaidu magana za ku ji suna faɗa sukan ce wai an ce abin dariya wai wannan shehi yana da yawan wannan aljanin amma ya bar abubuwan da suke faruwa a Sambisa to duk da shehi ya bada amsa ya ce to ai shi dama ya ce aljanun nan bai ce sojojin Najeriya sun shiga ɗariƙan Tijjaniya ba cewa ya aljanu sun shiga ɗariƙan Tijjaniya kaga idan da misali da a ce daga cikin aljanun nan akwai sojojin Najeriya kaga ai ba shi ne zai tura su san bisa ba waye zai tura su Buhari ne zai tura waɗannan aljanun sai ku je ku gaya Buhari ko kwamandan da Buhari ya naɗa kaman wanda shugaban sojoji sai ya ɗauki shi waɗannan aljanu daga cikin abin nan ɗinsu sai ya tura su san bisa an gane sannan kuma a nan yana gwada fikirar izala da munafurcin ta da ƙaryanta idan gaskiya ne na cewa har suna cewa wai a tura aljanu sambisa ina fikirar da kuke cewa duk wanda ya nemi taimakon wani ba Allah ba kafiri ne a harcen ku ma'ana kun zamanto kun kafirta kanku da kanku saboda yau gashi kuna neman a turo muku aljanu su je su yi taimako kun mance da Allah Allah bayi nan ne Allah bayi nan ne ya kamata sannan abu na biyu abu na biyu anan shine idan misali ana cewa aljanu ake da yawa da su suna da karfi a tura su su je su kashe wannan gobarar da take tashi a sambisa na fada da ake yi da yan kidnappers da suke nan birnin gwari da sauran state da sauransu to wai duk karfin aljani ya kai karfin Allah ne bai kai karfin Allah ba to me yasa ba za ku ba za ku tuntuɓi Allah ba aljanin da su yi wani abu bane shi ba ya ce kawai ya ce an dan kawai baka san ɗarika an ce aljani ya shiga ɗarika to aljani ya shiga izala ai aljanin akwai yin izala aljani ya shiga tunda da yanzu ka ji malamanka ba an ce ana neman taimakon aljani bane yanzu su suka kawo wannan to abu dai muna musu ta muna muna muna musu jaje muna nuna musu wannan abin takaici ne kwarai suke kai Allah ya shirya shoju ne da kafin na zo wata kan nukuda insha Allah za ka yi ci gaba bismillah To masha Allah ‘yan uwa kun ji yadda manya-manyan shekhanai kwaya biyun nan a Sheikh Abul Fati da Sheikh Muhammad Nasir suka kwankwashi wannan maudu'i da kyau jazahumullahu khairan Allah ya saka musu da alkhairi kafin na faɗa abin da nake so na faɗa shine a ina faɗa ma 'yan uwana tijjanawa da su mai da hankalinsu su san cewa ɗariƙa ɗariƙa tafarki ne da aka gine shi akan taslimi ga Allah taslimi ga manzon Allah taslimi ga ulul amr kamar yadda Allah ya ce wa ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul to yanda Allah ya ce in an samu saɓani a koma zuwa ga Allah a koma zuwa ga manzan Allah a koma zuwa ga malamai ba yanda za a yi malami kaman Shak Tahiru radiyallahu anhu kaman Shak Tahiru radiyallahu anhu idan ba rashin imani da kuma rufewan zuciya ba wai har ya faɗi maganan da nassi bai yi bai ƙaryata wannan abun ba ka fito wai kana da ƙaiƙai ko kana da shakka a zuciyarsa a zuciyanka kai in baka yadda ma waliyi ba ne kaddara wannan abun da Allah ya ajiye a nan wajen kana jin irin wani wasawasi a zuciyanka wannan yana nuna cewa baka da sa'ada sabila da mafi yawa mafi yawa masu gaba da waliyai da masu gaba da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk roƙa musu shiriyan da ake Allah yana kishin wannan waliyan baya basu barin su samu shiriya me Imam al-Busiri ya ce kaifa yahdil ilahu minhum quluban hashuha min nabiyhi al-baqba'u yaya Allah zai shiryar da zukatan da an cika ta da kiyayyen waliyai an cika ta da kiyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ni ta'alikin da zan yi bai da yawa maganar da Sheikh Abdul Fatih yayi na cewa aljanu alamin mu ɗaya da su shine alamul mulki ko alamun nasut alamin mu ɗaya da su kuma aljani aljanu ainihin su ainihin su daga shaidan ne don haka Allah Ubangiji ya faɗa duk da cewa malamai sun yi saɓani sun ce shaidan ba aljani bane wasu sun ce aljani ne amma nassin Qur'ani ya nuna aljani ne illa iblisa kana min aljinni sai dai iblis ya zamo daga cikin aljanu in ba mu manta ba kuma a can iblis daga cikin hujjojin da ya kafa lokacin da Allah ya ce masa ya sujada ma Adam ya ce khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ka halicce ni da wuta shi kuma ka halicce shi da tabo a wani aya kuma Allah ya ce mana wa khalaqal janna min marijin min nar ya halicci aljani daga wuta wanda yake mai zafi. To abin da nake so na nuna ma ‘yan uwa a nan shi ne, ba wai ma aljani ba, mala'ika ma akan iya ganinsa, a yi magana da mala'ika. Mala'ika ya zo gurin bawa ya zama hadimin bawa daga cikin bayan Allah, wannan an yi ba ɗaya ba ba biyu ba. Ga sahabin manzan Allah Imran ibn Hussein. Yana, yana jin Imran ibn Hussein yana jin muryan aljanu suna masa mala'iku. Mala'ika. mala'ika yana masa magana ga kaman yadda shi abul fati kawo sa'id ibn khudair ya zo gurin manzon Allah ya rasulullahi talautul barihatal qur'an fajalat farasi fasakattu fasakatat wa kullama talautu jalat wa kullama sakattu sakatat hatta khiftu ala ibni yahya na karanta qur'ani sai naga gidana kawai ya rikici dokin gidana yana ta sukuwa na yawo a gida na fito na kalli sama sai naga kaman inuwa girgije zai sauka a gidana manzo Allah ce masa tilka malaikatullahi tatasamma'u lil qur'an walau zalalta lazallatil malaikatu hatta tasbiha malaiku ne suke jin qur'ani da ka ci gaba da malaiku sun zauna har sai gari ya waye mutane sun gansu malaiku kenan fadan uwana to ina ga aljani dan an ce ya zo ya ya ya ya sallama ga shehu tijjani to kai ba tijjani da kake inkarin wannan kana tunanin shehu tijjani bai kai aljani ya masa taslimi ba abinda kake abinda kake kokonto kenan ka gani akwai akwai su akwai su akwai waɗanda a zuciyarsu da akwai ƙaiƙayi waɗanda zuciyarsu baya da kyau idan abubuwa ya zo daga magabata sai suna sauraron ai tun da aka samu munafukai cikin waɗanda suke ce suna tare da manzon Allah dole a cikin tafiyar tijjaniya ma za a samu masu irin wannan munafircin ina nasiha ma ƴan uwana su gyara su dabbada tunaninsu akan abin da ya dace sannan abin da zan faɗa mana a gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana a wani hadisin an ce na sayyidina Abdullahi ibn Mas'ud ne a wani kuma an ce hadisin Abu Huraira ne suna tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ka nemo min dutse domin istijmar domin tsarki annabi sai ya ce masa amma kada ka zo min walla ta'tini bi azmin wa rausin kar ka zo min da kashi kada ka zo min da turusu bayan ya kawo manzon Allah raus shine kashi wanda ya bushe bayan ya kawo wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambayi manzan Allah yace ya rasulullahi me yasa kace kar na doza kar na zo da kashi kar na zo da annabi yace innahu qad atani jinnun nasibiyin aljanu ne nasibai aljanu ne suka zo min daga cikin aljanun da tun kafin na zo suna nan waɗannan aljanu suka roƙe ni roƙa musu abinci suna da fataran abinci fada'autu lahum alla yamurru bi azmin wala rausin illa wajadu alaiha ta'aman na musu addu'a duk lokacin da za su shige kashi busasshen kashi ko kwadanyen kashi ko ko kashi wanda aka jefar da su samu abinci mai daɗi a jikin wannan wannan duka menene alaka ne tsakanin wato ji- jinsi na banul bashar tunda manzan Allah banul bashar ne da aljani to kazalika Sheikh Abdul Fattah ya faɗa mana ga ki- ga ki- ga kitakuman malaman salafiya suna ce aljanu sun zo musu wasu suna ce ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza amma dai duka ku kuna musantawa sabila da menene sabila da ku dama haka kuke duk lokacin da gaskiya ya zo sai ku ruɗa ƙarya da gaskiya wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun kada kuna ɗabi'antuwa da irin ɗabi'an Yahudawa amanu bi ba'din wa kafaru bi ba'din ku yi imani da wani shashi ku kafirce da wani shashi yanzu misali misali maganar da muke yi ɗazu mun yi magana akan cewa salafiya sun yarda da cewa akwai alaka tsakanin mutum da aljani ta yadda mutum zai yi magana da aljani wane kaza kaza kaza kaza bara ka fita ba yayi ta abubuwa sun yarda da wannan to me yasa ba za ku yarda da wancan ba kamar yadda lokacin idan kalman bid'a ya zo a iyakan yan ɗarika kuke amfani da kalman bid'a kun mance da abubuwan da kuke aikatawa da yawa wanda sun fi kowa ƙarfafa sunna na tahajjud sun fi kowa ƙarfafawa amma babu yadda za a kawo manzan Allah ya yi koda sau ɗaya sahabi ya yi koda sau ɗaya tahajjud da ya fito cikin dare ya tara matan aure amma babu wanda ya kai su yin wannan abin to me yasa mu ba kwa mana adalci me yasa kuke so ku fasa kan al'umman manzon Allah me yasa kuke so abinda an yi ittifaki akai kuna saka dabo tsakanin kwakwalen jahilai domin a gwara kai saboda haka ina kira ina kira ga wato waɗanda suke neman irin waɗannan ƙofofin domin su samu abin da za su ci mutuncin bayan Allah da shi ina kiransu ina kiransu da su sani cewa wallahi wallahi wallahi ƙarya ba ta fire kuma wallahi wallahi wannan wannan ginin tokan naku wallahi mun baje shi ma damu muna raye muna numfashi a duniya to mu aikin da aka saka mu kenan ku kawo shubha cikin al'umma mu ruguje shi mu baje shi wallahi wallahi idan muna nan idan muna nan in dai da gaskiya ake magana ba da cacan baki ba ba da rashin kunya ba ba da bankaura ba ba da rashin mutunci ba da alkur'ani da hadisi za a yi magana to insha Allahu babu a yanda za ku zo ba mu yi mubaraza da ku ba kuma ba za ku kai labari ba saboda haka wannan ni abin da nake faɗa ma duk duniya wanda suke sauraron mu wannan wani abu ne ul'uba ce wani wasa ne aka fito da shi domin a kau da kwakwalen mutane dangane da abin da yanzu duniya take ciki a kau da kwakwalen mutane zuwa ga kai farmaki mabawan Allah akan irin waɗannan abubuwa wanda dama abubuwa ne wanda mafi yawa mafi yawa abubuwa ne wanda hankali mujarradinsa ai ko maganan aljani aljani yana cikin gaibiyat waye ya taba ganin aljani idan kaga mutum ya ga aljani mafi yawa sai da wani dalili imma dalili na, na Allah ubangiji ya bude masa kofa bude kofan kuma kila ya zamanto irin yadda Allah Ubangiji ya buɗe ma bayin Allah tun daga kan manzan Allah sahabban manzan Allah tabi'ai wanda Allah Ubangiji ya musu wannan fatahin ko ko Allah ya buɗe wa mutum ko ko mutum ta hanyar shedanci tunda mun karanta shedanu suna shigowa cikin mutane suna mu'amala da mutane domin su kawo abubuwa na rabuwa da sauransu da raba tsakanin masoya da makamantansu ko ba haka ba saboda haka wannan ba abu ne wanda ma akan ma an yi sabani ba abu ne wanda akan sa dai da ke dai ko da yaushe ana neman ina ne za a fake a wani lungu za a shiga saboda haka a wannan dai a wannan dai dan uwana wanda kake saurara Maulana Sheikh Dahir Usman Bauchi da ya ce akwai aljanu da suka shiga ɗariƙan Tijjaniya to lallai eh wannan magana zai ɗauku a hankali kuma zai ɗauku a nassi yanda zai ɗauku a nassi shine mu'amalan da manzon Allah ya yi da aljanu kuma manzan Allah ya ce malamai magada annabawa ne kuma malamai za su ci gaba da isar da saƙon manzan Allah har kiyama ya tsaya waɗannan malamai za su ci gaba da isar da saƙo ga aljanu tunda ba a turo annabawa cikin aljanu ba annabawa an turo su ne cikin mutane na farko kenan na biyu ayoyin alkur'ani da suka tabbatar da ba ma ba ma annabawa ba bokaye ma suna mu'amala da aljanu domin tsafe-tsafe da sihirce-sihirce wannan ya tabbatar da cewa da akwai aljanun kirki akwai aljanun banza sannan abin da zaka auna a hankalinka ka gane shine ɗan bori ya kira aljani ya zo boka ya kira aljani ya zo malam mai rukiya wa mata ya kira aljani ya yi magana da aljani to dan Allah dan annabi dan Allah a halkance dan malami ya ce maka akwai aljanin da suke ɗariƙar tijjaniya akwai wani abin da zai shiga inkari a zuciyanka babu aklan wa nassan babu yanda za ka yi ka kora wannan abu kuma wanda suke suka zo suka suna so su kawar da hankalinku ba su kawo muku aya da ya ce ba a ganin aljani ko ko ba a aljani baya mu'amala da mutane ko ko ba zai yi a samu aljani wanda yake bin mazhaban bayan Allah ba ba su kawo muku aya ba ba su kawo muku hadisi ba kawai da molanka aka zo kawai ana ta muku wasa da kwakwalanku ana muku wasa da hadirinku da tunaninku domin wanda ba su da ilimi ilimin su bai kai wannan matakin ba suna ganin sabila da wanda bai yi ilimi ba Sheikh Abdul Fatih sosai yakan kusanta Maya Musa anya akwai aljani kuwa sabila da ba a ganin su kuma suna nan a cikin mu manzon Allah ya ce suna ganin mu mu ta yanda ba ma ganin su kuma manzon Allah ya ce suna gudana cikin jikin mu inna shaytana la yajri fi ibni adama majrad dami To ina ganin wato kusan abin da zan faɗi kenan a wannan mataki ɗin wadda Sheikh Muhammad Nasir insha Allahu dai da bassata mana amma ƴan uwa su saka hankalinsu da kyau su fahimci abin da ake tattauna magana a kai insha Allah ni ina ganin wannan shine ƙarshen maganan da zan eh to bismillah bismillah to ina ganin abin da zan ce kenan sai dai idan wani karina kuma ya biyo insha Allah
to alhamdulillah Sheikh Junaid ya ɗauko ya gangaro kamar kar ya tsaya saboda jawaban da yake yi sun kama hankali kuma wannan shi abin da yake mu'ayasha da abin da ke faruwa a yau kai tsaye to ni a ɗan takaice abin da zan cikita abu guda biyu ne duk ƙari ne akan maganan Sheikh Junaid na farko shi lamari wannan lamari ne wanda kamar yadda kowa ya sani duk abin da nassi bai yi bayani akai ba sannan kuma nassi bai yi mu'arara da shi ba ƙaryata shi ga wanda yake ɗalibi wannan abu ne wanda yake abun kunya wanda yake nuna jahilcinsa yawa to shi wannan kaida to to kaga wannan alamu ne na nuna jahilci abin da ya zama nassi bai kore ba sannan kuma hankali bai kore shi ba hankali ya tabbatar da ja'izi ne nassi ya nuna ja'izi ne iya abin da ake shi ne wanda baiwa ya bayyana masa kai ka karyata ka ce ai kai baka yarda da shi ba amma ba baka yarda haka ba zai faru ba kuma wannan ɗin ma alamu ne na hassada ka nuna rashin yadda yanzu maganar da shi yi na cewa aljanu guda biliyan uku aljanu biliyan uku yan ɗarikan tijjaniya ne ya yi magana da su sun sanar da shi cewa muna da aljanu biliyan uku yan ɗarikan tijjaniya sannan kuma akwai aljanu miliyan ɗari biyu ko wanda dukkaninsu mukaddamai ne to abin mamaki sai ya zamo kamar an ɗauke shi wani babban magana bokanci ne a'a wani kaucewa hanya ne irin wa'innan kalaman to abin da nake magana shine kar mu ji ana ta kawo references da cewa zamanin annabi yayi kaza dan da yawa da yanzu su su kawo cewa to ai annabi Muhammadu kaga kuna dai da tashi hudan ku da manzon Allah kenan ya kamata mutanen nan su gane a'a ba haka bane ba ba daidai tashi hudan ake ɗaya da manzon Allah ba haka ake istisqa'in nassi idan har kana so ka yi istinbadin adilla akan ɗauko ne daga ma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ko kuma ma fu'ila bi hadaratin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko kuma ma asbatahu nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam dole dama da wannan ake istisqa'in nasi to amma idan mun koma wannan littafin dalailun nubuwa na al-hafiz al-karim kabir abi nu'aymin al-asbahani wanda ya bar duniya hijira na shekara 430 yau barin shi duniya shekara 2011 barin shi duniya al-hafiz kenan sun buga wannan littafi maktabar fayyad abin da yasa na dauko akwai hadisin da al-hafiz ya kawo hadisi ne wanda idan mutum ya ɗauko shafi na 367 a wannan nawa wanda na faɗa ga maktabata maktabata fayyad wanda ta hakikin fadiltu sheikh adil shusha za ka gani wanda shine bugu na farko za ka gani wannan littafi ya kawo hadisi tun daga kansa har zuwa kan sahabin annabi muhammad sayyidina usman ibn affan radiyallahu anhu yake kawo labari daga Abdullahi ibn Ma'mar yace kuntu jalisan inda Usman ibn Affan faja'a rajulun fa qala ya amiral mu'minin baina ana bi falati kaza wa kaza iza isarani قد أقبل أحدهما من مكان آخر من مكان فالتقيا فاعتركا ثم تفرقا وأحدهما أقل منه yayi bayanin cewa wata ran muna zaune a gaban Sayyidina Usman yace sai yake ga sai ga wani balaraben kauye da balaraben yazo ba amma san waye bane ba kar kai maganan wannan Maulana Mushid Rasul na farko hafizin alqur'ani ne na biyu salihi ne na uku waliyi ne na uku jago na hudu jagora ne wannan da a dinga kadin falalansa a cikin addinin musulunci malami ne mutamayyizi ne ya san abin da yake na madarrat na aljanu ya san abubuwa wanda suke na wato abubuwa ne masu amfani amma ana maganin wannan balaraben kauye wanda ba a san daga ina yake ba majhuli bari ka ji abin da ya faru da mutumin ya zo sai samu sayyidina Usman ya ce masa yau na fita ina jeji kaza daidai waje kaza sai naga guguwa daga waje kaza ya zo guguwa waje kaza ya zo ina zaune kawai sai muka gani rikici yana ta faruwa kamar gobaran rikici ake tsakanin wani macizai guda biyu da na zo na samu he na buya na gama gani sai da abin da suka faru gaba daya yake cewa sai na duba ashe na ji kamshin almiski daga jikin macizan kanshin almiski yace da matso kusa sai na ji kamshin ya dame ni sai na ce kai sai na je na duba menene ya faru yace sai da na je kusa sai na ga maciji ne wanda ya rasu macijin da ya mutu sai na ji kuma kamshi ne ke fitowa daga wannan macijin to shine sai na dauki macijin na dinga juya duk nan da na ji an ƙara jin kanshi in na ji an ƙara jin kanshi sai na dauki wannan macijin na cire rawani na na je ni na toni rami da na toni rami sai na buzina wannan macijin to bari ka ji bayani a gaban sai na Usman ibn Affan sahabin Annabi Muhammad khalifa manzon Allah na uku wanda da ya zo ya buzine shi me ya faru sai wannan wasai na Usman yake faɗa fa ba wai shehi bane a'a wannan balaraben kawai ne wanda ba a san daga ina yake ba amma bari ka ji ilimi daga sayyidina Usmanu da ya gama bada bayani sai yake cewa kawai sai ce sayyidina Usmanu summa dafantuha fa baina ana amshi iznadani munadin wala arahu ina cikin tafiya kawai sai an kwala min kira aka ambaci sunana wane ni ko ban san wanda ya san najejin ba sai na ce na'am wane ne fa kala ya abdullahi ma hadha alladhi sanata yace me kai wannan sai yake cewa fa akhbartuhu billadhi ra'aytu sai na ce eh ai ni ga abin da na gani maciji ne suka yi kaza da kaza da kaza shi yasa na dauke shi na bisu ne na ji kanshi fa qala sai yace innaka qad hadaita hazani hayyani min aljinn min bani shu'aiban wa bani uqais iltaqaw fa kana bainahum min alqatl ma ra'aita wastashhada alladhi akhastahu wa kana min allazina istama'u alwahya min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace abun mamaki kaga wayannan mace zai bi da suka faɗa ya ce macizai ne ɗaya daga bani hayyan ɗaya daga bani uqais suka rikici ya shiga tsakaninsu wanda ya butu din nan wannan macijin da ka ɗaukan ya ce ba maciji ba ne aljani ne ka ɗauka aljanin ɗaya ne daga cikin sahabban annabi muhammadu ya ji hadisi daga annabi muhammadu kuma mu a cikinmu yana isar da hadisi daga manzon allah sallallahu alaihi wasallama da ya ce yana isar da hadisi daga annabi muhammadu sai yake cewa to ya yi shahada ne faɗa suka yi aka kashe shi ka ɗauke shi ka bizne shi wannan abin da kai ka alkhairi Allah ya maka kaza da kaza na farko ya ga aljanu na biyu ya ji labarin aljanu na uku ya bizna aljani wanda a cikin aljanin idan mun duba waliyi ne sahabi ne da cikin sabon annabi Muhammadu to abun mamaki sai na Usman cewa yayi ƙarya kake makaryaci ko kuma boka ne kai ko kuma neman kuɗi kake yi bari mu ji amsar sai na Usmanu budan bakin sai na Usmanu sai yake cewa in kunta sadiqan faqad ra'aita ajaban yace gaskiya abin da ka gaya min in dai haka ya tabbata wallahi kaga abin mamaki wa in kunta kadhiban fa alayka kadhibuka in kuma ƙarya ne ƙaryanka na kanka amma in gaskiya ne na gaskata ka wannan yake tabbatar maka cewa ashe ƙarya ta mutum haka kawai da molanka ko da baka sansa ba wannan alamu ne yake nuna jahilci ne yake nuna rashin sanin hadisi na karshe a cikin wannan kissan sai na Umar ibn al-Khattab hadisi na gaba ya tabbata hakan kuma ya faru a zamanin sai na Umar shi ma an zo an bashi labarin makamancin wannan amma da ke wanda ya bashi labarin ya sansa sai yake cewa sai na umaru ya ce sun mamaratu bi umar ibn al-khattab na zo na samu umaru shi na bashi labarin wani waƙi ne faru tsakaninsa da aljanu sai yake bashi labari da ya bashi labari yake cewa sai na samu sai na umar a madina fa anba'atuhu bi amri al-hayya yana bashi labarin macizan da na gani na aljanu na gan su ga abin da ya faru amma an ce min kaza ne fakala sai ce sadakata ya ce sai na umar sai kuma sai ce kai gaskiya saboda mai bada labarin an san sa kamar yadda mu mun san wane ne maulana shaɗar usman bauchi mun gaskata shi kai da baka san sa ba sai kai na sayyidina usmanu tunda kai a matsayinka kana masa kallo wanda yake na irin naka to da da kai mafi sauki sai kai na sayyidina usmanu wannan maganar gaskiya ne da shi zahiri hankali bai karyata shi ba kai in ka karyata kai ne makaryaci to abin da ya faru sai na umar sai yake cewa ya ce ka yi gaskiya sami ita rasulallah sallam ya kula na ji annabi na cewa laƙad amana bi kabla an uba asa bi arba'ini a sana ya ce wannan maciji da ka bada labari sahabi ne wanda annabi ya ce ya yi imani da shi kafin a aiko shi da shekara 400 abinda da tuntuna so in faɗe shi amma lokaci ya kure a magana ne na ibn taymiyyah al-harrani wanda yake faɗa a cikin littafin sannan al-fatawa kubra mujalladi na uku shafi na goma sha biyar duk da cewa a wannan kamar yadda kowa ya sani muna da abubuwa babu iyaka wanda mun so mu saka amma wannan a takaice ne muka kawo shi saboda yan uwa su sani za mu zo za mu yi karatu nan gaba in dai wani ya ɗigo kai wallahi za mu fasa kansa da dalilai da wani hujjoji kamar yadda muka sani duka ɗaya in aka yi mutum da hujja wallahi sai ya yi zaman da baro wannan abin da kuka an saka muku kaɗan ne wallahi killin min faidin ne wannan kaɗan ne muka sako shi yawa min to wallahi da ku ga abin mamaki saka muna sane da cewa wannan mun dan kawo abu ne dan kaɗan abin da za mu isar muku shine ibnu taymiyyah al-harrani fasali guda yayi maganganunsa suna da yawa ya bayyanar da cewa duk wanda ya zo ya karyata wannan abun ya ce wannan jahili ne idan ka koma mujalladi na uku shafi na goma sha biyar daga ibn taymiyyah al-harrani ya kawo labarin a kira aljanu a zo a yi magana da su ko a zo na da aljani ko mutum ya karanta dalasimai kai dalasimai mutum ya karanta ya damdamu ya hantabu ya kaza ya kaza ya kaza aljani ya zo ya ce duk wanda ya karyata lallai wa amsal zalika kama huwa mawjudun faqad kazzaba bima lam yuhid bihi ilman duk wanda ya kareta ya kareta abin da bai da ilimi akan sa sai a gaba shafi na karshe abin da zan kawo shine shafi na wato sha shida mujalladi na uku again sai yayi babi guda yace faslun wa amma kaunuhu lam yatabayyan lahu kayfiyatul jinni yace amma bayani mutun yace wai aljanu bai bayyana masa hakikanin ya aljanu suke ba wa maqalatuhum bi adami ilmihi mutum ya ce ni ban yadda ana iya magana da aljanu ba ban yadda ana ganin aljanu ba ya ce saboda mutumin jahili ne ko kuma shi bai taba haduwa da aljanu ba in ji ibn taymiyyah al-harrani sai ya ce lam yunkir wujudahum bai kamata mutum ya kora samuwar su ba dan shi bai hadda su ba ya ce iz wujuduhum sabitun bi turqin kasiratin domin duk abin da makaranta na yin qur'ani wani bai iya karyatawa amma yanzu mun zo da nassin da ba a karya a cikin izala nassin masumi yace domin samun aljanu ya tabbata a Qur'ani da hadisi ta hanyoyi daban-daban yace ghairu dalalatil kitabi was sunna ba ma sai da alqur'ani da hadisi ba ya bayyana karara an sani fa inna minan nasi man ra'ahum yace kar ku karyata a cikin mutane akwai wanda ya ga aljanu da idansa wa fihim man ra'a man ra'ahum a mutane akwai wanda ya ga wanda ya ga aljanu wa sabata zalika indahu bil khabaril yaqin kuma bayan ya ga wanda ya ga aljanu ya tabbatar da labari na inganci wa minan nasi man kallamahum a cikin mutane akwai wanda ya magana da aljanu wa kallamuhu kuma suka yi magana da shi inji ibn taymiya wa minan nasi man ya'muruhum wa yanhahum a cikin mutane akwai wanda zai ce umarni ku yi kaza akwai cikin mutane inji kamar da shi ya faɗa eh yace almajiran mu ne kuma almajiran shehu tijani almajiran shehu ibrahim yan dariƙan tijani yan uwan mu muridai ne almajiran shehu yi bayani yake cewa wa yanhahum kuma zai iya hana su kasu kaza inji ibn taymiya wa ya tasarrafu fihim kuma zai yi musu umarni yayi tasarrufi da su yace ku yi kaza ku yi kaza to karshe dai yace to ai wannan ibn taymiya na nufin boka ne sai yace a'a ba boka bane sai yace wa haza yakunu lisalihina wannan yana faruwa ga waliyai waliyi ya umarni aljanna yace ku je ku yi kaza kuma duk adadin su kuma ya gansu ya je su wa gairi salihina kamar yadda zai faruwa ga wanda ba waliyi ba to sai anan kai kuma kace ƙarya ne to kai ne makaryaci in ji malaminka dalili sai yace walau zakartu majara ibn taymiya dai karama yace wannan labarin kuna jin wasu na baku labarin nasu yace wallahi da dan baku labarin nawa in ji ibn taymiya wali majara li wali ashabi abin da ya faru da ni da ashabbai na aljanu yace la dalal hidabu da labarin yayi tsayi dan yi ta gaya muku aljani kaza akwai yanda ibn taymiya ke cewa akwai aljanin da wai in ya tafi idan ka ce ya ibn taymiya wai aljanu suna zuwa su kawo taimako sai da ka kira sunan shi in ji ibn taymiya kuma a cikin littafin sa to amma mun faɗa dai wannan kaman dan taba kan mutane ne wasu wanda basu san bincike ba to insha Allah da su ga abun mamaki kaman wannan wa kadhalika majara sai ya ce haka ya faru li ghairina ga wani mu lakin al-i'timada fil ajwibati al-ilmiyati ala ma yashtariku an-nasu fi ilmihi sai dai anan da mu ba ku iya abin da kuka sani ne ba abin da kowa ya sani ba in ji ibn taymiya abin da wanda mutane abu ne na ilimi abin da kuka sani ba za mu gaya muku abin da ba ku sani ba za mu boye muku in ji ibn taymiya sai yake cewa amma yana ga almajiransa la yakunu lima yahtassu bi ilmihi almujibu ba abin da ni mai amsawa na sani ba ku ba ku sani ba ba shi zan gaya muku ba illa an yakuna jawabu liman yusaddiquhu fi ma yukhbiru bihi yace ina ba da labari ga wanda zai gaskata ni wannan ibn taymiya kenan idan gaskiya suke su karyata ibn taymiya Allah ya taimake mu komai Allah ya sa ji wannan jawabin na ibn taymiya kaga abin da yake akwai yan uwa yanzu dai abu ya tabbata ga ibnu taymiya abinda shehi ya faɗa ga ibnu taymiya ya faɗa yawwa fiye da abinda ma shehi ya faɗa dan shi shehi ya faɗa da ni amma ibnu taymiya ya faɗa ana iya samun aljanu su yi maka magana ka hana su ka ba su umarni ka yi tasarrufi a cikin su malam ka juya su yanda ka ga dama kuma yace ba wai kana mazaunin boka ba zai zamanto in kai salihi ne sannan kuma yace kai abinda ya faru da ni ni ibnu taymiya da abokaina almajiraina da irin gwagwarmaya da muka yi da aljanu waɗanda inda mun gaya muku ya ce waɗansu abubuwan sai kun ji hankalinku ba zai kama ba. To kai yanzu ɗan izala in banda kai safihul hulmi ne ki dahumi kana da wannan a gidanka kamar shehi ya yi magana ya ce aljanu sun zo sun shiga ɗariƙar tijjaniya ka ce a to to gashi sun shiga ɗariƙar taimiya sai muga kuma ya za a yi. To sannan daga ƙarshe muna gaya muku wannan karatun shafi mulera ne. Wannan shafi mulera ne. ƙaraurawa muka kaɗa idan kun ga za ku ci gaba da wannan shegantakan Allah ina gaya muku Allah ina gaya muku to ku shiryi kawai abin da za mu zo mu giredar da za ta zo ta niƙe malamanku daga wajensu domin abin akwai rainin hankali ibnu taymiya da shi da almajiransa su yi magana da aljanu su sa aljanu su hana aljanu su yi tasarrufi akan aljanu su yi karama da aljanu in za a kira in ka kira ibnu taymiya aljani ya halatto maka yan izalan nan ga malaman su mun danna albani bin bazu usayminu abdul wahab su yi mu'amala da aljanu su waɗanda suke wato ƙananin shogun yanzu ɗin su zo su ce suna ruƙiya su yi magana da aljani su kira aljani su tattofe mace da yawu su ce sun kori aljani a ɗauki kuɗi a basu waɗannan duka ba laifi ba ne wanda na shi ya zamo laifi shine shi tsaro Usman Bauchi ya fito ya ce aljanu sun shiga ɗarika ka fito kana cewa ai lokacin me sa shi ɗaro Usman Bauchi bai tura aljanu san bisa ba a zamanin Ibn Taymiyyah an yi yaƙi a yaƙin da yake cewa Allah ma sai yayi wa Allah dole to me yasa bai tura aljanun nashi da yace yana tasarrufi yana da iko yasa su ya hana su ba me yasa bai tura aljanun ba shi ba wali bane Ibn Taymiyyah bin bazu da yace ya ga aljani an yi kaza an yi kaza Ibn Abdul Wahhab yayi yaƙe-yaƙe ya yi tasarrufi da aljanu me yasa bai hana aljanun ba bin baz me yasa bai hana su ba usaiminu me yasa bai hana aljani sun yi komai da komai ba marainin wayan ku mu to ƙaryan ku ƙaryan ku wannan dai sunan shi barikatul inzar wanda ya ga zai dena ya dena kuma sannan muna yi muku albishir eh ba za mu yi ba za mu yi muku na malam dan tanwara yace muna muku bakin albishir a mu farin albishir muke wa jama'a za muna muku albishir da waɗannan abubuwa da za mu yi sunan karatun da za mu yi shi a gaba insha Allah sunan shi alamul jin alamul jin fi nazariyat ibn taymiyata alamul jin duniya na aljanu a nazarin a nazariyar ibn taymiya wallahi ku sha abin mamaki waɗansu abubuwan ana gaya maka ya kamata a yi mana irin yadda kakannin mu suke cewa su ce mana to gata nan gata nan ku za mu zo mu dan karanta muku wasu tatsuniyoyi to shi za mu zo mu yi muku za ku sha mamaki ibn taymiya duniya aljanu ya mu ɗaibo muku waɗansu abubuwa da ya kaji kanka ya ratsa ka ji abun to Allahumma salli ala sayyidina rasulillah muna roƙo Allah Allah kai mu wannan lokaci sannan daga ƙarshe da Allah muna gaya wa mutane Allah ya gani wannan abu da ake yi ba abu ne in hankalinka bai kama ba sai ka ce kai da Allah wani ma bai kamata ba zai yi ba ba dole bane sai ka yadda in baka yadda ba ba a ce sai ka yi inkari ba ka san ka haƙura shi kansa shehi abin da ya ce wala takfu ma laysa laka bihi fala takfu ma laysa laka bihi abin da ilimin ka bai je kai ba to kada ka musa karka musa kada su manta da cewa ibnu taimiyya yana da rubuce-rubuce akan abubuwan da ya shafi rauhanai rauhanai gashi shi wa mun nasu da zai karanta da lasimai ma yace za a kira aljanu rauhanai wai hadda wai kawakib
saboda haka wannan kusan abu ne sarihi kuma liyahalika man halaka an bayyinatin ko wa ya man hayya an bayyinatin wannan abubuwa da muka zauna muka yi alhamdulillah min gine shi da hujja ba mun zo bane kawai da molanka muka kwankwashi kan wani sabila da haka wanda zai zo ku ya ba ku hujja ya kamata shi ma ko ko wanda zai zo ya kawar da hankalinku ya kamata ya zo da dalili dalilin da zai goge maganganun da muka faɗa kuma idan ya ce bai yadda da abin da shi tsaro Usman Bauchi ya faɗa dangane da aljanu ba to me matsayin na Ibn Taymiyyah da ya faɗa yanzu me matsayin muryoyin malamai da muka danna wanda ya ce aljanu sukan halatto gurin darsansa Dr. Usmanul Khamis yana ba maganan bin Baz kariya cewa aljanu suna zuwa gurin darsansa ya ce shi ma aljanu suna ya ce kai kai ma aljanu kana tare da aljanu to abin da muke faɗa shi ne.
Ai wato kana jin shawabul fati ban zare ka ba. So abin da basu sani ba shine ko ko in ce sun sani suna dindike aljani yana tare da mutum ai Shi ne malamin sun ya faɗa yanzu.
kamar Allah ya ce yadda kowa yana da kamar ƙarfi.
yadda Ji manzo mutum Allah.
kamar yadda kowa idan mutumin kirki ne mutanen kirki suna musahaba da shi idan mutumin banza ne abokansa mutanen banza ne anil mar'i la tas'al wa absir karina huko fa kullu karinin bil muqarini yaktadi to kowane mutum akwai qurana'u daga cikin aljanu da suke tare da shi in mutumin kirki ne suna tare da shi ko da bai sani ba idan mutumin banza ne aljanu mutanen banza suna tare da shi suna Kuma- karfafa shi akan kuma akwai abubuwan da abu da yake kuma alqur'ani afwan bismillah ka faɗa duka to akwai dama alqur'ani ya riga ya raba ayat da ɗazu aka jawo anna min salihuna wa minna duna zalika kunna tsara'ika kidada daga cikin aljanin nan min salihuna akwai yan ɗariƙa wa minna duna zalika akwai yan izala kunna tsara'ika kidada mutane ne waɗanda suke ɓangarori daban-daban kunna mun kasance ɗara'ika kidada ɗariƙun mun ma daban-daban ne akwai yan salafiya akwai yan Yan ɗariƙan su Allah wahabiya ya ce, "Wa akwai yan allawi istaqamu kasamu ala ɗariƙa." kuma a cikin sura wa Allah wistaqamu Ajabal ala alim wallahi, tariqati lasqainakum lasqainakum ma an ga da ka kaga Allah bai ce wa Allah wistaqamu ala izalati ba ala tariqati da aske na hun ba an daga lasqainakum to abin da yake akwai dan Allah dan annabi yan uwa abin da dai muke so mu faɗa duk wanda zai yi inkari abin da muke faɗa dala mutane masu kira a WhatsApp su bari ba karatun kira bane Ah, abin da muke so mu faɗa daga ƙarshe shine wannan abu wannan abu ba a ce sai ka yadda ba mu alhamdulillahi alhamdulillahi muna daga cikin wanda Allah bai jarrabe mu da inkari akan ni'imar da yi wa bayinsa ba Eh, yanda ibu- kwarai da gaske yaƙin to kun ga alhamdulillah yanzu dai ya tabbata a maulama shekaru usman bauchi ya faɗi adadin aljanin nan kuma mu mun yadda saboda wannan yardan mu ba zai cutar da musulunci da komai ba bai kore wani rukuni daga cikin rukunan musulunci ba afuwan shi junaidu bai kore wani daga cikin rukunan musulunci ba ka gane bai kora wani abu daga cikin rukunan musulunci ba bai taba wani abu daga cikin shika-shikan imani ba wannan magana ce wacce take ba wani abin da zai sa ka yi musun tande ba jahilci ba in ka yadda da na ibnu taymiya ka yadda da na a bimbazu usaiminu waɗannan dai tarukucan malaman na wahabiya ka yadda da su sun faɗa to kuma meye ne za ka zo in ban da hassada da gilli ka dinga yau shi taro su bauchi wannan abin yan kidnapping yan kidnapping sun yi kaza yan kidnapping sun yi kaza yan kidnapping to ai aljanun da suka rayu da ibnu taymiya suna nan suna rayu almajiransa ne da wanda suka rayu da su usaimin da su bin bazu suna rayu ku kira su ko ku masu ruqiya aljanun da kuke yin ruqiya kuke tattofe mata da yawu ku kira su ku ce su je min eh, sambisa su yi yakin dan meye kuma shehi ya ce maka da ya ce maka aljanu sun shiga ɗariƙa ya ce maka sun shiga cikin sojojin Najeriya ne balantana ka ce su je sambisa su yaƙi ku aljanun ku na izalan me yasa ba kwa tura su sambisan su je su yaƙi kuma boko haramun din da ku ku ne boko haramun din ku ne yan izalan ku ne matsalan kun fito da abin ya ce na ce muku faɗi rika suka shiga ina ruwan su da boko haram ina ruwan su da boko haramun izalan ruwan su da Boko nan Haram.
to shikenan inda kun ga wannan bai dace ba kun ga matsalar boko haramun din nan ku izala kun haifar da ita kun kuma zo kuna cewa a tura al- aljanu su je su yi fada kun san akwai kun san za ku sa a tura wasu kuka je kuka yi tsokano boko haramun din ku bar izalan mana kawai boko haramun din ta kare ai maganin boko haramun kwaya ɗaya shine ba aljani za a turo muku ba ku bar izala daga ran da dan izala ya ce na yadda izala bata ce kawarijanci ne na batta to shikenan boko haramun ya kare hatta shi wannan ministan abuja da maganganun da ya dinga yi minista a abuja honorable ya dinga maganganu wanda ya ce duk da ya fito ya ce yarinta ne yanzu ya zo yana magana akan aljanu shi yanzu wannan in yana da kunya in yana da kunya har ya isa ya fito ya yi wa mutane magana akan wani abu tirran da ya sake daga Ya biya, isa.
wallahi sai mun dirkake shi da dalilai to amma dai muna nan mu ba ma son keta alfarman wanda Allah ya girmama shi da wani abu na duniya ba na lahira ba saboda yanayin da ake ciki ba ma son keta alfarma amma in ya matsa za mu motsa gaba za mu biya mai karatun da zai hana shi bacci za mu gaya wa mutane wancan yarintan da yake cewa ma ƙarya ne dan za mu fito da wasu bidiyonsa da sai ya ɗora kai yayi da daman me sa ma yayi waɗannan maganganun da haka ya bi a hankali mu muna kiyaye alfarman waɗanda suke da alfarma a cikin mutane haka ya daina yin sa baki abin da ba ruwansa magana shi tsaro usman bauchi radiyallahu anhu Allah ya kara mai lafiya aljanu sun shiga ɗariƙa sun shiga ɗariƙa ba laifin mu bane da basu shiga izala ba yawwa kai hakuri wanda suka shiga ɗariƙa suna ciki an kuma kana abin nan dai da sauransu Allahumma salli ala sayyidina rasulillah khatma insha Allah
lokaci ya riga ya kare yana ga shawabul fati ya gama komai shawman nasir ya gama komai wanda dai Allah ya sa yake da rabo to Allah ubangiji ya haskaka zuciyarsa kuma inkarin waliyan Allah ba yanda yake kai mutum sai zuwa ga halaka kada ka yadda ka samu kanka cikin masu inkarin wali waliyan Allah kada ka yadda ka samu kanka cikin masu inkarin waliyan Allah Ah, daga ƙarshe kuma muna roƙon Allah Allah ubangiji ya ƙara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji ya sa annabi ya cece mu ina ganin wannan karatu mun rufe shi Ah, sai kuma insha Allahu da akwai zama da zai zo muku insha Allahu amma za ku ga yadda tsarin zaman yake na goron sallah mataki mataki mataki mataki amma dai kamar yadda shi abul fatihi ya ja hankali shine duk wanda yake da wata hujja da zai fito ya ruguje maganan mu wallahi kofa a buɗe yake fito ya ruguje amma idan da rashin kunya ne da jahilci da cin mutunci to fa yawwa yawwa a eh maganan malaman ai su waɗanda ake suke da awan su malaman ne ko ba haka ba wanda suke da awan su malaman ne su ne suke bankaura suke shigowa suke abubuwa maganganu na jahilai yawwa to lallai mu ba da to insha Allah insha Allah insha Allah za mu zo mu sake wani zama na musamman muna roƙon Allah Allah ya kara mana san manzon Allah kuma mun rufe wannan zama yanzu yanzu nan a Sheikh Muhammad Nasir sai ka rufe mana da addu'a amma ba bayani bayani ya kare bayani ya kare kullu ba wanda shay'in ya sai zo ya kara wani abu za su mamaki a eh Allahumma salli Insha ala Allah.
sayyidina Muhammadin a afuwan afuwan akwai abin da ke son isar abin da yasa akwai miskul kitab ne ma da na so ne minti biyu shine jawaban da shual fati yayi ne kawai ni abin da ke so ne ma istikrajin abubuwan da ya kawo na karshe shine na farko dai nanatawa ne sai da wai ka san akwai dakikin aji in ka faɗa so ɗaya ba zai gane ba amma in ka nanata la Allah zai fahimta shine wannan abubuwa na farko dai an ji dai abubuwan da muka kawo gaba ɗaya adilla ce Qur'ani da hadisi mun tabbatar da samuwan aljanu sannan ko mun tabbatar da mu'amala da aljan sannan mun tabbatar da cewa kuma aljanu akwai masu imani akwai marasa imani sannan kuma akwai alaka wanda canal ne tsakanin mutum da aljan wanda har gashi an samu ba wai iya mu ne shehi ya faɗa ba maulana shekta usman bauchi ba shi banganan nan ba a'a an samu a cikin malaman wahabiya sun zo sun tabbatar to kamar yadda kowa ya sani shine idan har kace baka yi imani ba wancan abin da aka yi suna cewa su ba kuskure ne to me yasa ku duk abin da yake in daga wajen ku ne a baki za ku ce kuskure amma aikace kun yi imani da shi amma in mu namu ne ku ce bokanci kuma na rashin adalci ku ci ku ci- ku ce kuskure ko ku ce bokanci bid'anci domin kamar yadda dai muka faɗa dai Allah ya tsare hakan Allah ya sa wanda aka yi aka ja kunnen su su gane wannan abin da a takaice ne yau yan uwa su hakuri babu kira amma dai ah, masu inkari kamar yadda muka faɗa kullum mun kawo maganar Sayyidina Usman ba inkari ake ba in abu yafi karfin iliminka ka saurara shi Usman bin Fodio yayi magana akan iyyakum wa mu'adati ahli la ilaha illallah ku kiyayi gaba da wanda suke la ilaha illallah fa inna lahum min Allah alwilayatul amma suna da wilaya ne magamiya komi Allah zai iya yi musu in kai gaba da su Allah zai gaba da kai da yawa gaba ce da hassada da rashin adalci in dan izala ya faɗa abu ya faɗi banza sai ya ci ya shiru ya yi nikis amma idan wani ba shi ba ne kawai to sai a ce wannan komin kimarsa sai an zama mai da mutunci to irin wa'innan yaran da ake saka su su zo su yi ta cin mutuncin waliyan Allah suka biyu gombe da shauransu wa'innan yaran dai suka biyu gombe da suke za su na cin mutuncin waliyan Allah domin shi ne kabir gombe ko jika bai kai ba to irin wa'innan yaran za su su ci mutuncin waliyan Allah shi kuma dama an san sa ne ba fannin ilimi ba ba fannin bude littafi bane fannin labarin mata ne da batsa irin wannan wanda ya zo kwanan nan ya zo yi batsatsuka to Allah ya tsare mu mu dai Allah ya kare mu amma muna sanar da su cewa